من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءكو قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da 23 ga watan uku a Gregorian kalanda 2024 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyacci wanda ke nan cikin fadar jihar gombe a kan titin mai tama yusuf sile street a kuma nan anguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul mujadala a mun kwana a nambar aya ta goma sha tara yau za mu tashi kan nambar aya ta ashirin daidai alarama mai Allah ya faɗa mana نعم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين
Mm.
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز Mm.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله Mm.
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم Mm.
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم نعم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
Mm.
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه Mm.
أولئك حزب الله Mm.
ألا إن حزب الله هم المفلحون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Innan ladhina yuhadduna Allah, lalle waɗanda suke ainihin wato saba wa Allah, suke ƙin Allah, suke ƙin addini, suke ƙin musulunci, suke ƙin manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallama, wa rasuluhu da manzansa, ula'ika irin waɗannan mutane fil azallina suna cikin makaskanta wulaƙantattu taɓaɓɓu wasassu, na fata an gane. duk wanda yake Allah yake annabi yake musulunci yake Allah yake duk wata harka ta addini Allah ya ce in kana neman kaskancaccen bawa tambaɗaɗɗe watsatse asararre to in ka samu wannan to ka gama lalle waɗanda suka ƙi Allah suka ƙi annabi suka ƙi musulunci suka ƙi duk wata harkar addini suna jin haushin masu hada-hadar addini suna jin haushin duk wata sha'aira min sha'airil islam ko wata sha'ira min sha'airil islam wata alama da take nuna musulunci ko addini suna kyamar masallatai suna kyamar ɗaliban ilimi suna kyamar mahaddata alkur'ani suna kyamar masu zirga-zirga ta harkar addini ba sa son Allah ba sa son manzan Allah ba sa son musulunci ba sa son addinin musulunci ba sa son musulmai sun saba wa Allah sun saba wa manzo Allah ya ce ula'ika irin waɗannan kalar mutane fil azallina suna cikin makaskanta suna cikin tambaɗaɗɗu watsatsu Allah ka tsare mu daga fadawa cikin wannan tawaga Allah ya ce kataballahu ko su mutu ko su so ko su yi rai ko su ƙi ko su so ko su mutu Allah ya rubuta ya wajabta ya tabbatar ya ainihin wato wanzar ya zartar la'agalibanna ana wa rusuli wallahi sai na yi nasara ni da manzannina ina fata an fahimta mutum ya ƙi addini ya ƙi musulunci ya ƙi musulmi ya ƙi duk wanda zai ƙi ya yi duk abin da zai yi ya aikata duk abin da yake ganin yana da damar aikatawa wajen dakile da hana ruwa gudu a addinin Allah Allah ya ce kataballahu ni Allah na rubuta na wajabta na tabbatar na zartar da hukunci la'aghlibanna wallahi sai na yi nasara akan duniya akan kowa ana ni Allah wa rusuli da manzannina ina fata an fahimci magana saboda haka zaman ka lafiya ma kawai shine gara kai addini saboda in baka yi ba ma Allah ba zai fasa aikinsa ba in baka yi ba ma Allah ba zai fasa hukuncinsa ba in baka yi ba ma Allah ba zai fasa abin da ya niyya ba ashe yin addinin kai ribar ka ne domin akwai rahama da zaka samu akwai aljanna da zaka samu akwai alheri mai dimbin yawa da zaka samu sabanin idan baka yi ba to lalle matsala ta same ka Allah madaukakin sarki ya sauwake mu daga irin wannan matsala an gane maganar da kyau ko yasa a wani guri Allah rama cikin suratu gafir aya ta 51 yace inna lanansuru rusulana نعم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبارك لنا أرم Allah ya ce inna musu Allah gwanaye ƙwararru gogaggu wanda muka san gobe muka san jibi muka san yau muka san anjima muka san kuma yaushe za a tafi kiyama lanansuru rusulana Allah ya ce wallahi sai na taimaki manzannina walladina amanu kuma sai na taimaki masu imani da haka wallahi duk wannan hayaniyar da kake gani karka damu Allah maɗaukakin sarki zai taimaki addininsa kuma zai isar da addininsa inda ba a taɓa tsammani ba ina fata an fahimci magana Allah maɗaukakin sarki kai jama'a akwai lokacin fa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya girgiza da shi da sahabbai a lokacin gazwatu ahzab a lokacin yakin khandaq har ma suke tambaya mata nasrullahi yaushe ne nasarar Allah din za ta zo Allah ya ce ala inna nasarallahi qarib ku saurara wallahi nasarar Allah tana kusa saboda haka Allah bai yi alƙawarin zai bada mu ba ina fata an gane Allah bai yi alƙawarin zai bada musulunci ba lalle za a wahala lalle za a ga jarabawa lalle za a ga matsaloli iri-iri amma kuma wallahi daga ƙarshe addinin musulunci ne zai nasara yanzu ko kun san a duniya na أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله na'am ولو كره المشركون huwa allazi Allah yace shine wanda arsala ras- rusulahu rasulahu bil huda ya turo manzansa da shiriya wa dinil haq da kuma addinin gaskiya kaka manzan na gaskiya na farko dai tukunna shi Allah gaskiya ne na fata an fahimta addinin gaskiya ne manzan gaskiya ne ƙur'anin ma gaskiya ne an gane magana da kyau ko gaskiya ne ke taba gaskiya ke shafar gaskiya ke haduwa da gaskiya da haka huwa allazi arsala rasulahu bil huda shine wanda ya turo manzansa da gaskiya wa dinil haqqi da addinin gaskiya ina fata an fahimci magana li yuzhirahu ala dini kullihi Allah ya ce domin ya ɗaukaka shi akan addinai gaba ɗaya walau karihal mushrikuna ko da mushrikai ba su so yanzu ko kun san ƙididdigar da aka yi duk addinan duniya babu wanda yake samun masu shigowa cikinsa irin addinin musulunci duk duniya yanzu ba addinin da ake shiga irin musulunci turawa sun ce daga nan zuwa 2030 ba yanzu muna 2024 ba sun ce daga nan zuwa 2040 ko 2050 ko 2060 to za a wayi gari duk duniya babu addinin da yake da followers irin addinin musulunci sannan suka ce sun yi hasahe sun gano akwai manya-manyan kafaran duniya da suke shinshina addinin musulunci suna son shiga daga ciki akwai manya-manyan shugabannin kasa wanda sun yi sun sauka da kuma wanda suke kai yanzu joe biden din nan yanzu haka ana tunanin cewa yana dab da musulunta dan a ramadan din nan ya kira har cikin fadarsa an karanta masa alkur'ani ka gani kai mako har cikin fada abinda ba taba yi a america ba kenan jama'a to kaga kai kana fada da addini shi ko Allah yana ɗaukaka ta inda baka tsammani ta inda baka zato ta dan musulunci yake ƙara rarakar duniya mala dan kasancewa addinin na gaskiya ne sai dai a zalunce shi sai dai a tsangwame shi sai dai a ci mutuncin mutanensa amma dai wallahi ba wani wanda ya isa ya ce wannan addinin ba gaskiya bane ba ina fata an gane da haka addinin gaskiya ne Allah da ya turo shi gaskiya ne manzan da aka bawa addinin gaskiya ne Qur'anin da ya zo da addinin shi ma gaskiya ne saboda haka sun ce akwai gaggagaggan kafiran duniya da ake tunanin cewa za su musulunta a cikin shekaru masu zuwa saboda kun ga wannan rikicin Palestine din wallahi bala'i ne ga al'ummar musulmi amma kuma ta wani gefen alheri ne akwai yanzu kafirai da suke ta shiga addinin musulunci akan wannan faɗan Isra'ila da Palestine din nan suna ta musulunta suka ce wallahi sun fahimci babu a duniya babu wanda za a yi wannan abin ya yi haƙuri in ba musulmi ba ce muna da yawan da idan muka yi kukan kura muka yi kabbara da hannu ɗaya duk za mu kama 'yan iska billahi lazi suka ce amma mun haƙura ana ta kashe mu suka ce duk yadda aka yi in ba akan gaskiya muke ba za mu yi haƙuri ba saboda mun san makomar mu tana da kyau lahiran mu tana da kyau yasa ake ta mana wannan wulakancin kuma a hakan ana antaya mana sunan ta'addanci mu ake kashewa fa mu ake raunana mu ake wa sharri mu ake wa yarfe mu ake wa duk wani nau'in wulakanci a duniya ka je ka gani amma kuma tare da haka mu ake yarfa wa sunan mu yan ta'addan babu azzalumi irin kafiri mana ya daki tsohuwa kuma ya hana ta salati ina fata an fahimci magana tsohuwa jama'a ba a dake ta ba ma kullun salati take yi motsi kaɗan salati ka gaura mata mari ta ce la ta ce ti mun shuru kaga zalunci kan zalunci kenan ko a da tsohuwa a hana ta salati ma'ana a cutar da mu kuma sannan a hana mu magana in mun yi motsi a ce mu yan ta'adda ne an gane maganar da kyau ko to saboda haka ka rungume abinka wallahi shine tsiranka duniya da lahira duk inda za a shiga a fita musuluncinka yana nan tare da kai a ko'ina kake kowanne irin aiki kake kowanne irin sana'a kake karka yadda ka ba da addinin musulunci karka yadda imanin ka ya kubuce karka yadda kalmar shahadar ka ta warware wallahi ka rike wannan addinin wallahi zai ma gata zai maka rana ranar da babu wani abu da zai wa dan adam rana in ba wannan addinin ba wallahi an gane magana da kyau ko wace rana ce shine yawan fa yawan fa umalun wala banu cewa yi wala tukuzini yau mai ba sun tukunna da farko sewa biƙalbin salim Allah maɗaukakin sarki annabi Ibrahim aka hakaito mana labarin shi bayan da ya gama duk maganganu sai ya ce Allah daga cikin abin da nake bukata a gurinka wala tukhzini yawma yub'athuna Allah karka tozarta da ranar da za a tahi mutane ya Allah ya Allah wannan addu'a ta Annabi Ibrahim mu ma Allah karbe ta akan mu ya Allah wala tukhzina yawma yub'athuna ya rabbal alamin Allah karka tozarta mu ranar da zaka tashi bayi a ranar tashin alkiyama ya Allah Allah ya ce wata rana ne shine yawma la yanfa'u malun wala banun ita ce ranar da dukiya da ‘ya'ya da duk abin da ka tattala a duniya nan ba zai maka amfani ba illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya je wa Allah da kubutacciyar zuciya ita ce zuciyar da take cike da addinin Allah na fata an fahimta Allah a wani guri ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Allah ya ce al-yawma a yau akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'imata a kanku wallahi tallahi jama'a daga cikin babbar ni'ima da Allah ya yi mana shine ni'imar kasancewar mu musulmi a doron ƙasa mana sai ka ga mutum ya fi ka ilimi ya fi ka wayewa ya fi ka yawon duniya ya fi ka shekaru ya fi ka sanin ya kamata amma wallahi sai ka ga bera yake bautawa bera mana wanda mu daga mun gan shi annabi cewa ya mu make shi ko ba haka bane suna daga cikin dabbobi alfawasik fasikan dabbobi wanda annabi ya ce in an gan su kar a bar su kana ganin bera in kan make hilada kake da shi in ji annabi muhammadu amma shi ya gama duk wannan karatun profeso ne shi amaratus ne shi ya ƙura boko har bango ya shaƙe mata wuya dam amma tare da haka wallahi bera yake bautawa wani saniya yake bautawa wani kaza wani kaza wani kaza amma kai kana bautawa rabbul alamin ubangijin halittu to sai ka gane kai Allah ya maka ni'ima ba yar kankanuwa ba an gane maganar da ke ko to shine yake cewa inna lanansuru rusulana lalle mu su Allah mu ne zamu taimaki manzannin mu walladina amanu da kuma waɗanda suka yi imani fil hayati dunya a nan rayuwar duniya wa yawma yaqubul ashhadu da kuma ranar da shaidu za su tsayu shi da yake cewa kataba Allah Allah ya rubuta la'agali banna wallahi sai nayi nasara a wannan duniya ana wa rusuli ni da manzannina inna Allah qawiyyun lalle Allah madaukakin sarki ka- mai karfi ne azizun kuma ainihin wato mub- mabuwayi ne ina fata an fahimci magana yasa Allah madaukakin sarki ya bayyana kan cewa man kana yuridul izzata من كان يريد العزة فلله العزة جميعا mm.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه Allah maɗaukakin sarki ce man kana yuridul izzata idan kana neman izza domin inna Allah qawiyyun aziz Allah ƙaƙƙarfa ne mai ƙarfi ne irin ƙarfin da ya fi ƙarfin kowa ba wanda ya isa ya buga da Allah wane shi na gaba da shi ya tsararo ina fata an fahimta azizun kuma mabuwayi ne buwayar da ta buwayi kowa na fata an fahimci magana to shine ce man kana yuridu izzata wanda di yake neman izza da girma da ɗaukaka duniya ko lahira ko duka falillahi izzatu jami'a gaba ɗayan izza a hannun Allah take ka neme ta ta hannun shi ta hanyar bauta mishi kaucewa abin da ya hana ku- kula da ibada kula da tauhidinka kula da aƙidarka kaucewa baɗala da iskanci da saban Allah sai Allah ya baka wata izzar da wallahi summa tallahi mutum ko labarinka aka bashi sai ya ji hantarsa ta kaɗa wallahi labarinka
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل sai ce mai ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون munafikai a cikin suratul munafiquna suka budu baki suna cewa la in raja'na ila al madinati idan muka dawo garin madina la yukhrijanna al a'azzu min hal adhal wallahi masu girma sai sun fitar da makaskanta a cikinta masu daraja masu izza za su fitar da makaskanta sai Allah ya ce walillahi al izzatu sani dai izza a hannun Allah take wali rasulihi kuma a hannun manzan Allah take walil mu'minina kuma tana hannun mu'minai da haka kai din nan in kaga ka wulakanta wallahi kai ka wulakanta kanka amma nassin aya ya tabbatar da cewa kana da izza kuma wallahi sai kana magana inda Allah zai haɗa ka magana da waɗanda ba musulmi ba zaka ji suna faɗa maka irin yadda suke kallon musulmi musamman wanda ya tsare dokokin Allah za ga tsoron shi suke yi ba sa eh, zama lafiya idan wane yana kusa saboda izza da buwaya jama'a wallahi akwai wani babba a garin nan bari mu faɗa muku wani abu da ya faru babba ne a garin nan ba zan faɗi nau'in shugabancin da ke rike da shi ba saboda kada wato ko shi ya je ya ji kamar na tona mar asiri ko kuma wani ya gane waye ne wani abu ya faru duk garin nan na rantsi da Allah aka rasa wanda zai tankwara shi kuma ba musulmi bane mutumin duk garin nan aka rasa wanda zai tankwara shi a dawo a fahimci juna da ke akan wannan matsala wallahi da ikon Allah sai labarin ya zo gare ni kuma waɗanda suka zo suka same ni akan matsalar billahi allazi la ilaha illa huwa ba musulmai bane gaba ɗayan su dukkan su ba musulmai bane suka zo suka same ni cewa ga matsalar da take faruwa da wane da wane duk garin nan an yi an yi a sasanta su a biya gagara da Allah muna buƙatar ka shiga cikin maganan nan inda kai ne ka ce kahiran banza kahiran wofi ko ba haka ba ne ba haka ka ba da gudunmawarka ko a gurin wane ne wala Allah wannan ta sa ya yi sha'awar shiga addinin ya dawo cikin musuluncin haka ne ko ba haka ba wallahi malam da na sa baki da ikon Allah da iyawar Allah sannan da wannan izza da Allah ya ce walillahi izzatu wali rasulihi wali mu'minina ko wallahi tallahi sai gashi an sa maslaha cikin kankanin lokaci komai ya baje kamar ba a taɓa yin wata rigima da wannan mutumin ya karbi gyaran ya karba yi ta godiya a ranar da muka yi zama da shi wallahi har gida ya rako ni kuma na rantse da Allah in na faɗa maka matsayinsa a garin nan sai ka sha mamaki dan ba ma matsayi ne na gari ba matsayi ne na ƙasa gaba ɗaya matsayi ne na ƙasa to anan sai Allah ya ƙara sai na ƙara fahimtar wallahi tallahi mu musulmi muna da wani abu da Allah ya yi mana wanda da za mu mantenin wannan capacity da wannan personality din wannan matsayin da Allah ya bamu da za mu mantenin dinsa wallahi babu wanda ba za mu kira mu zaunar da shi mu gaya mar gaskiya ya karba ba wallahi to amma duk mun watsa in kaga alaka ta hada ka da su neman abin su kake yi ko ba haka ba neman abin su kake yi ka buga mar waya complain za ka yi masa in ya shigo gari ka ce ka je ganinsa ba zuwa za ka faɗa masa matsalar gari ko ta al'umma ko ta wasu ɗalibai ko ta wasu bayan Allah ko ta addini ba don haka wannan izzar gaba ɗaya sai ta watse a kan idonki haka ne kuma haka amma wallahi da za ka bi wannan hanya wajen isar mar da saƙo na fahimta zai gane cewa to lallai kai ɗin nan abokin shawara ne tun daga wannan ranar duk bayan wasu lokuta sai ya buga min waya ya nemi shawara ta akan wasu abubuwa to mu sani wallahi Allah ya mana izza mu al'ummar musulmi kar mu watsar da kanmu wallahi yasa imam ibn al-qayyim a cikin nuniyatul qahtaniya da yazo fassara izza yace wa huwa al-azizu fala yuramu janabuhu anna yuramu janaba dhil sultani wa huwa al-azizu al-qahiru al-ghullab lam yaglibhu shay'un hazihi sifatani yace wa huwa al-azizu bi quwwatin hiya wasfuhu فالعز حينئذ ثلاث معاني وهي الذي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان Allah kenan mana wannan duka izza ce Imam Ibn al-Qayyim yake fassarawa a cikin baituka guda hudu yace wa huwal azizu shi Allah ne al-azizu mai izza fala yuramu janabuhu ba wanda ya isa ya galaba ko ya nasara akan waye akan Allah subhanahu wataala ina fata an fahimta ya ce an na yi ramu janaba din sultani ta ina za a yi galaba a kan ma'abocin sultan ma'abocin mulki ma'abocin isa ma'abocin galaba ma'abocin bankama da baba kere na fata an fahimta Allah ya ɗaukaka ya girmama ya bankamu ko ina malam ya yi baba kere a duk duniya gaba ɗaya ba wanda ya isa ya kai shi ba wanda ya isa ya kamo shi ko ba inda ba zai zartar da hukuncinsa a lokacin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama a inda ya ga dama a kuma abin da ya ga dama ba wa huwa al-azizu al-qahiru yace shine dai al-azizu al-qahiru wacce take daukar ma'anar wato yarin jayi kowa kamar kai ne ku yi irin wannan abin da ake yi na na meye ne ake cewa wannan wannan abun wasan abin nan ka kama hannun mutum ya kama hannunka ku kafa akan benci ko kai ka tura hannun saka ko hiya tura hannunka haka idan ya tura naka ai ya rinjaye ka ko to shi Allah haka ya rinjaye kowa ba wanda ya isa ya hada kansa da Allah wannan na bada misali ne ba a buga Allah ba ba a bugawa Allah misali walillahi al-mathalul a'la ko amma mun faɗa maka haka ne dan hankalinka ya gaggawar gane ma'anar alqahiru ya rinjaye kowa ba wanda ya rinjaye shi na fata an fahimci magana an gane ko al-ghallabi wanda ya ainihin wato yi galaba akan kowa lam ya galibhu shay'un malam ibn al-qayyim yace ba abin da ya rinjaye Allah hadhihi sifatani yace wannan siffofi ne guda biyu na Allah subhanahu wata'ala wanda ba wanda yake da wannan siffofin sai waye sai Allah subhanahu wata'ala yace wa huwa al-azizu bi quwwati shine mabuwayi wanda yake da tsananin karfi da izza hiya wasfuhu wannan izzar tasa wannan karfin nasa shine asalin karfi shine siffarsa fal izzu hina idin salatu ma'ani ibn al-qayyim yace to a lokacin zaka ga izza kenan tana da ma'ana guda biyu na fata an bai abu na guda uku wa hiya allati kamulat lahu subhanahu izzan nan ita ne ta kammalu ga Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala min kulli wajihin ta kowace fuska adimun nuqsani Allah bahi da tawaya ko ta wannan bangare na fata an fahimci magana Allah ba da tawaya ko ta wace bangare amma dan adam yana da tawaya a bangarorinsa da dama na al'amuran rayuwarsa da al'amuran harkokinsa da kuma shigarsa da fitarsa وهو القاهر فوق عباده na'am ويرسل عليكم حفظا na'am حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون الله أكبر وهو القاهر الله أكبر Allah shi ne marinjayi mai rinjaye fauka ibadihi a burbushin bayinsa na fata an fahimci magana wa huwa alqahiru fauka ibadihi sai ce me wa yursilu alaikum hafazatan Allah yana turo muku masu kula da ku an gane magana da kyau ku wanda suke kula suke kididdiga akan menene akan ayyukanku akan shigarku akan fitarku akan aikin alheri da kuma ayyukan menene Allah ya ce hatta idza ja'atu hatta idza ja'a ahaduhumul mautu har lokacin da mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikinsu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarrituna Allah ya ce sai manzanninmu su ɗauki ransa mala'iku kenan wa hum la yufarrituna su ba sa sakaci akan aikinsu Allahu akbar dan haka yanzu wallahi idan lokacin ka yayi na rantse da Allah ko sakan ɗaya Allah ba zai kara maka ba sakan dai ka ga dai ba abu mafi kusa da bugawa yanzu nan zai buga kafin kai mag- ka ankara na biyu ya sake bugawa wallahi in na ƙarshe ya zo ba za ka ƙara ba za ka ƙara wani sakan a gawa yana bugawa na ƙarshen nan ka mutu kawai shine ma'anar wa hum la yufarrituna mala'iku ba sa sakaci akan aikin su to kaga wanda yake da wannan izza da wannan kahar akan ka ya kamata duk abin da ya saka ka kai abin da ya hana ka kuma ka menene ka bari amma a ce har yanzu baka yi karatun tanin su ba to ba san ranar da zaka yi karatun tanin su ba ko sai ka ji itatuwa a kanka da ganye Allahu a'lam shine Allah madaukakin sarki yace wa huwa inna Allaha qawiyyun lalle Allah mai karfi ne azizun kuma mabuwayi ne sai Allah yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taba samun mutanen da sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da ranar tashin alkiyama ba yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu suna kaunar wanda ya saba wa Allah kuma ya saba manzon Allah ba za ka taba samun wannan ba. ina fata an fahimta ma'ana idan dai mutum cikakken mai imani ne to ba ka taba ganin sa yana kaunar mara imani ba ka taba ganin sa yana kaunar mara imani لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
na'am ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه Mm.
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الله مدوكاكين سلكيتي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين مؤمني باسا ركر كافرين أولياء أمسأي مسويا مجبن تالمرنس من دون المؤمنين سبروا سبر مؤمنين يوم وانسو باسا ينحكا amma yanzu mutum ne zai bude ofis ofis ne ba na gwamnati ba balantana ya ce turo mar sakataren aka yi ba wai shi ya zaba ba ina fata an gane amma sai ya ɗauko wanda take ba musulma ba ko wanda yake ba musulmi ba sai ya zama shine sakataren shi ko kuma ya ɗauko shi ne manajan shi ko ya ɗauko shi ne mai kula da komai na ofis din ina fata an fahimci magana gashi Allah madaukakin sarki yana mana kashedi yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا na'am ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tattakhidhu bitanatan kar ku riki bitana wato wanda suka san sirrin wanda suke kusa da ku wanda za ku iya faɗa musu komai na al'amarin ku wanda suke dab da ku al'amarin ku komai sun sani ina fata an fahimci magana la tattakhidhu bitanatan min duni wanda ba ku ba wanda ba musulmai ba kar ku yadda ku dauka in ji Allah la ya'luna kuma khabalan Allah ce ba sa saurara muku duk wata cuta duk wata cutarwa da duk wata makirci ba za su saurara muku ba waddu ma anittum kai sun ma yi fatan duk abin da zai wahalar da ku duk abin da zai kuntata muku duk abin da zai jefa ku bala'i to suna fatan zai same ku Allah ya ce qad badatil bagaba'u min afwahihim hakika gaba da kiyayya da kyama da kin juna da kin ku da gaba da ku ya bayyana a bakunansu amma Allah ya ce wa ma tukfi suduruhum akbar wallahi abin da kirazan suka boye wanda ba su bayyana muku ba yafi yawa akan wanda suka bayyana duk abin da kafirai suke faɗa mana a ƙasar nan Allah ya ce mana wannan kaɗan ne idan an kwatanta da abin da suka ƙudurce a ransu a kanmu baya da zaka ka canja wannan nasu ka je can kai hulɗa da su mu ba za mu hana ka ba Allah dai ya hana ka ya ce ma kai taka tsantsan da al'amarinsu duk yadda kake ganin ya amince da kai yana haba-haba da kai wallahi tallahi nema yake yi duk abin da zai same ka na bala'i ya same ka fata yake duk wata bala'i ta same ka kuna ganin dai yanzu duk harkar ɗaukar aiki a ƙasar nan idan aka fitar da list sai an kawo mana list ɗin a zo a ce mana harkar kaza babu mutanenmu harkar kaza babu mutanenmu ka rasa menene al'ummarmu na sama wanda su suke da ikon su dinga ɗaukar mutanenmu suna cusawa a cikin waɗannan mukamai ka rasa menene aikinsu yasa idan mun samu wani bawan Allah mai ƙoƙarin wannan sai mai ta samar albarka muna roƙonsa ya ci gaba kuma ya daure kuma ya tsu- ya ya taimaka mu dinga kawo masa sunayen yaranmu ana ɗauka haka ne ko ba haka ba saboda a cikin dubu za ka samu shi kaɗai ne a cikin dubu za ka samu shi kaɗai ne idan kuma suka tashi bayarwar maimakon su ba wanda suka cancanta sai a nemo su rubabbun mutane wanda in sun je guri ba za su tsinana wa addini komai ba sai a kwashe su sai a je a zuba su a gurin ba za a samu nagartattu kammalallun mutane wanda ba sa shaye-shaye ba sa zina ba sa kaza ba sa komai lafiyayyar kwakwalwa da lafiyayyen kirji da lafiyayyen zuciya suke da ita a ɗauke su a je a ba su makaman ta yadda zai zamanto sun taimaki addinin Allah ba waɗannan ba su ne ma'anar waɗannan ayoyi na fata ana fahimtar magana shine ma'anarsu shine abin da Allah yake so mu yi wajen nuna wa addinin mu gata wajen nuna wa addinin mu izza da buwaya da al'ummar mu amma ba ma yi Allah ya ce la ya'tu- la ya'luna kuma khabalan ba za su saurara muku wata cuta ko wata ko wata ko wata abin ainihin wato cutarwa ba waddu ma anittu sun ma yi fata sun kaunaci abin da zai wahalar da ku ya cutar da ku Allah ya ce qad badatil baghdha'u min afwahihim gaba da kiyayya ya bayyana daga bakunansu Allah ya ce amma wa ma tukhfi suduruhum akbar abin da ya buya a cikin baku kira- kirazansu da zukatansu ya fi girma Allah ya ce kad bayyana lakumul ayati mun muku bayanin ayoyi dalla dalla in kuntum ta'qiluna idan kuna da hankali jama'a haka ne ko ba haka Allah ya ce na muku bayani dalla dalla filla filla in kuna da hankali kawai shine in baka da hankali kuma sai ka je kai ta haukanka Allah shirye da mu saboda haka waɗannan abubuwa haka ake bukata mu dinga ku- lura muna gane su yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne kuwa ba sa kaunar su idan dai ba musulmai bane ka'ida kenan jama'a wa in jahadaka ala an tushrika bihi ma laysa laka bihi ilmu جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما Mm.
وصاحبهما اتبع سبيل من أناب إلي Mm.
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah ce wa in jahadaka iyayenka ko da janka suka yi ala an tushrika bi akan kai mun shirka ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi akai shi ina fata an fahimta Allah ce fala tutihu ma karka bi su ka'idar musulunci jama'a ko babanka da ya haife ka matukar ya bar addini to kun rabu abin da ya rage tsakanin garahi shine kyautatawa irin ta rayuwa yasa Allah ya ce wa sahibihuma fi duniya ma'arufa kama zaman kai zau- ka zauna da su a duniya tare da kyautatawa wannan a harkar duniya kenan ba shi da abinci ba shi ba shi da gidan zama saya masa ba shi da rigar sakawa dinka masa ba shi da lafiya kai shi asibiti ina fata an fahimci magana an gane magana da kyau ko duka kai masa wannan wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun yace fala tudihuma sai yace wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa amma ka kyautata musu a rayuwar duniya sai yace wattabi sabila man anaba ilayya amma in ka dawo far ta fannin biyayya to ka bi ta farkin wanda ya maida al'amarinsa zuwa gare ni thumma ilayya marji'ukum sa'annan makomar ku gaba ɗaya da kai da iyayen naka a gare ni take fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna zan ba ku labarin duk abin da kuka kasance kuna aikatawa an gane magana da kyau ko da haka yake cewa walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne suka bar addini to su ma ba ruwansu da su aw abna'ahum ko da ƴaƴansu na cikin su ne aw ikhwanahum ko da ƴan uwansu ne aw ashiratahum ko da dangin su na jini kaninka uwarku ɗaya ubanku ɗaya babanka da ya haife ka ƙanwarka yafin donka ya gwalgwal ɗinka matukar ba ta kan addini to ba kai babu fifita ta akan wanda yake addini ko da kwabare ne wallahi tallahi jama'a sayyidina abubakar allah ya ƙara wa sayyidina abubakar aminci da yarda ya haɗa mu da sha aljanna babansa abi kuhafa wanda aka fi saninsa uthman ko domin sunan abubakar abdullahi bin uthman asalin sunansa kenan abubakar alkunya ce ina fata an fahimta abdullahi bin uthman to babansa uthman din lokacin yana kafiri kafin ya musulunta kullun ya zauna a temple ɗinsu sai ya dinga zagin manzan allah sallallahu alaihi wasallam kullun ya zauna sai ya dinga zagin annabi kullun ya zauna sai ya dinga faɗa wa maga- musulunci bakar magana ya dinga zagin qur'ani abubakar yana hana shi kullun yana hana shi yaki to wata rana fa sai aka yi ɓacacciya ko kuma in ce aka yi gyararriya don ita ne ta jawo gyara daga ƙarshe sai na abubakar ya zo gurinsa ya ji labarin ya zazzagi manzan Allah ya zo gurinsa sanda ya zo kamar ya zo su yi wata magana ne wallahi sanda ya saite shi sanda ya saice shi ya sanɗe shi ya kwashe shi da mari wallahi wallahi tallahi go ya gaura masa mari wallahi sanda abin nan abin nan abi kuhafa ya yi lau lau lau aka taro shi tukunna tsabar mari ya ce na sami labari ka zazzagi manzan Allah ka zazzagi ƙur'ani ka ci mutuncin addini to wannan so mun taɓa ne wallahi wallahi idan na sake jin wani abu ka gaya wa musulunci kamar irin abin da na ji to in na dawo fa abin da zai faru ya fa abin da ne maka yanzu kawai sai na abubakar ya tashi ya tafi abinci baban ya rike kumato ya ce abubakar ya ce abubakar yana da kunya abubakar yana da tsantseni abubakar yana da haƙuri abubakar yana da mutunci Abu- ya dinga lissafin halayen sai na abubakar masu mutunci mana ya ce saboda tsabar sa- hankalin abubakar in ya zo muna magana ba a iya daga kai ya kalli idona sai dai ya sun koyar da kai muna magana da shi yana jin kunya na yana jin nauyina ya ce tun da kaga abubakar ya sa hannu ya mare ni akan wannan addini to wannan addini ya wuce tunanin kowa wallahi ya ce don haka ina wana wana eh ka san inda annabi yake eh ce ku yi tangire-gire da ni ku kai ni gurin manzan Allah in musulunta nan da nan aka kai shi gurin annabi Muhammadu shi mari ne yasa ya musulunta jama'a an gane magana da kyau ko? wallahi yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya ce abubakar ya bin mamaki ya rasulallah ya ce ni ya mara fa a kanka ya ce he yanzu na gane lalle addinin nan ya wuce tunanina ya ce kawai tsiran mu hine mu shiga mu nitse a ciki mu tashi gobe kiyama a kansa hine zaman mu lafiya wallahi mus'abu dan umair ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mus'ab ya kai matakin da tsabar mahaifiyarsa tana da dukiya ba ta da ɗa namiji sai shi haka za ta sayi gwalagwalai kamar alaramman nan malam sai a rata masa gwal tun daga wuyansa har kan cibiyar shi malam na rantse da Allah haka take samar kayan ado da kayan karau tana masa kwalliya abinci abin da ya ga dama yake ci malar rana ɗaya musab ya ji babu abin da ya dace da irin ya shiga addinin musulunci na fata an fahimci magana mahaifiyarsa ta kira ta ce me nake jin labari ne kamar ka shiga musulunci ya ce da gaske ne na shiga ta ce to musab za a yi abin kunya ya ce me ya faru ta ce zan daina ci in daina sha har sai na mutu a dinga zagin ka a cikin larabawa ana cewa ka yi abin kunya uwarka ta mutu da yunwa ya ce mama karke haka ta ce to maganin haka ɗaya ne shine ka fita addinin nan ka watsar da manzan Allah ka jefar da Qur'ani ka zo mu ci gaba da tafiya ya ce haka ne ta ce ya ce to zan je ne nazari ya je nazari ya dawo ya ce gaskiya mama na yi nazari ba zan fita addinin nan ba ta ce ka fita ya ce Allah ba zan fita ba ta ce to shikenan me ya faru sai ta daina cin abinci aka kawo mata abincin rana aka zo aka ɗauki kwanan ba ta taɓa ba aka sake kawo na dare ba ta ɗauka ba wahe gari da safe ba ta taɓa aka yi kwana ɗaya ta ce musu yau fa kwana ɗaya ban ci komai ba ya ce to mama ai na sani ba ki ci komai ba an gane maganar ke ku aka sake kawo na wahe gari shi ma ba ta ci ba har kusan kwana biyu a ranar na uku ta ji fa lalle fa ba zai bar addinin nan ba kuma ita tana nema ta rasa ranta ta ce musab ya ce na zan mutu fa ta ce ya ce wallahi ma barin faɗa miki wata magana kar ma na tsaya wahalar da ke ya ce da a ce Allah zai miki rai kwaya ɗari eh rai kwaya ɗari sai in zo in gansu ɗaya bayan ɗaya suna fita har guda casa'in da tara su fita saura guda nawa ɗaya ya ce na rantse da Allah in dai akan sai na bar musulunci ne sai dai wannan ɗayan ma ya fita ki mutu ni kuma in ci gaba da addini na ba abin da ya dame ni da mutuwar ki wallahi ta ce haka ne ya ce haka haka ne ya ce haka ta ce ina wance ta ce gari ina kwanan tuwan nan ta ce gari ta ce mai koke gari nan da nan aka mai komai ta ci gaba da an tayawa ta ce musu abin naku ya fi ƙarfi na gara ka je ka yi addininka bari in ci tuwo na kawai in zauna lafiya na fata an fahimci magana wasu ma malamai suka ce a kansa wannan aya ta sauka kan wannan matsala da wannan ƙadiyya da ta faru ya fifita Allah da annabi Muhammadu akan ainihin wato mahaifiyarsa wannan fa shine aikin addinin musulunci ma'ana in dai za ka yi shi da gaske to duk wani wanda take da alaka da shi ko ta jini ne idan baya kan addinin to ba ruwanka da shi sai dai mu'amala yau da gobe annabi ya zauna da yahudawa wanda suratul hashir da zamu zo mu tattauna ta za ta kawo mana duk kisar yadda annabi ya rayu a madina wanda muna gama wannan sura ita zamu yi tsalle mu fada insha Allah ta'ala ya zauna da yahudawa yayi mu'amala da su iri iri ta zamantakewa amma fannin addini lakum dinukum waliya dini ku yi addinin ku nima na yinawa ka'idar musulunci kenan mutum ya addinin sa ya addinin sa kaje can kai ta fama ni ma zan yinawa kada wani abu ya haɗo mu in dai a harkar addini ne ka ce zan ba abin da kake bukata a'a duk mu'amala mu'amala amma banda maganar addini ka tabbatar cewa musuluncin ka kar wani ya lalata mashi na fata an gane Allah shi yadda mu don haka yake cewa yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum sai Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihimul imana waɗannan su ne wanda Allah ya rubuta musu imani wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma yake karfafa su da ruhi daga gurinsa wa yudkhiluhum jannatin zai ainihin wato higar da su aljannatai jama'a zan yi gudu wajen karasa fassarar nan kuma ba na son gudun nan wallahi so nake mu ba a hankali mu karasa don akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu karasa to don haka dai sai a yi haƙuri sai gobe insha Allah sai mu zo sai mu ƙara shiga e ba fa zuku falan nazi da kuma illa khaira ba abin nan illa azaba ba illa khairan an gane ko mu ba sauri muke sai mun sauka ba kawai buƙatar mu in mun sauka ina muka dira shine buƙatar mu an gane maganar amma ka sauka kan kaya ai bala'i ya samu mutum ai ko ka dira baka san ina ka dira ba ai akwai matsala so ba ba ba, ba ma gaggawar sai mun sauke yanzu ba ina jin tafsirin mu gaba ɗaya a suratul hadidi ma ya kare ina jin ita ma bata kare ba sai banan nan muka karasa ta gaba ɗaya surar abin nan abin nan suratul hadid kwata kwata ayoyinta ba su wuce guda 30 da wani abu ba in ma sun kai so kaga wannan ita ma ayoyinta guda 20 da nawa ne da biyu to har yanzu ba mu gama ba kuma ga ramadan din ya kusan raba tsakiya to saboda haka dai ba matsala mu fatan mu kawai shine Allah ya sa abin da muke faɗa muku ku fahimta kuma ku yi aiki da shi daidai gwargwado wannan shine babbar buƙatar ba wai ai ta zuga karatu ai ta zuga karatu amma da mai jan bakin da alaramman da masu karanta tambayoyi da yan amin da masu kabbara da 'yan social media da sauran mamu duk a ce an tahi ba abin da ka fahimta a karatunta wani irin karatu kenan jama'a ai gara ai ma dan ka dan ka tahi da wani abu wanda ka fahimta komai kankantarsa haka ne ko ba haka Allah ya fahimtar da mu ya ƙara mana lafiya da imani Allah ya sa mu gama da duniya lafiya okay to a akwai kamar da yadda aka sani asusun marayu a za mu dan faɗi dan abin da aka samu insha Allah ta'ala akwai Muhammad Juma ya turo naira dubu ɗaya akwai kuma wani ya ci transfer ɗin naira ɗari biyar babu suna akwai muhammad ibrahim ya tura naira ɗari biyu akwai ali ibrahim ya tura naira ɗari biyu akwai usman musa ya tura naira dubu biyu akwai ahmad muhammad ya tura naira ɗari hudu akwai hajiya fatuma yusuf a herwa gana ta tura naira dubu biyu akwai ok na masallaci na je wanda aka samu ko taimakon da aka nema a masallaci je naira dubu talatin da shida dari biyu da talatin da uku da biyar kai akwai wani yayi transfer naira dari biyar akwai zainab mele ta tura naira dari biyu total din abin da aka samu shine naira dubu arba'in da uku da dari biyu da talatin da biyar grand total dinmu ma'ana total din kudinmu gaba ɗaya naira dubu dari shida da tamanin da biyar da kwabo 34 haka ne ko? eh? da naira 34 a kamar da yadda aka sani account name din shine abubakar yaya arabi a foundation bankin kuma shine unity bank sannan ainihin wato account number din shine 0052120730 Allah ya bada ikon taimakawa akwai masu neman addu'a marasa lafiya masu bukatu na alheri waɗanda bashi ya musu yawa da shauransu to muna addu'a duka Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alheri in ba kuma ba jiya mun faɗi kan cewa akwai ɗaya daga cikin ma'aikatanmu na social media malam isa wali abubakar wanda abin matarsa take kan lebu to alhamdulillah an mata operation an cirar da jariri ne ko jaririya jariri ne ko namiji to muna addu'a amma dai an ce kuna asibiti ko ko an sallama ku yanzu har yanzu yaron yana asibiti shi ma ko numfashinsa yana da yaron da ya zo bashi da cikakkiyar lafiya muna addu'a Allah ya bashi lafiya ya kuma bawa mahaifiyar ita ma lafiya shi kuma malam Isa muna addu'a Allah ya bashi yadda zai yi da su wajen ɗawainiyar wannan ɗawainiya da Allah madaukakin sarki ya aiko masa da ita Allah madaukakin sarki ya bamu yadda za mu yi malam Muhammad Kabir dai har yanzu yana buƙatar addu'a dan naga har yanzu bai fara fitowa ba to muna buƙatar a ƙara sashi addu'a Allah ya ƙara masa lafiya da imani akwai wani abin alheri jama'a da ya same ni ɗazu-ɗazu amma ba zan faɗa muku shi ba sai na gama sai na gama ɗan nazari a kai da kuma sauran abu na amma dai abin alheri ne kuma ba za mu ɓoye wa dole za mu bayyana kuma za mu bayyana wanda ya sanadin wannan abin alheri ɗin muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya sa wannan abin ya amfani al'ummar musulmi gabaki ɗaya ya kuma amfane mu gabaki ɗaya amma zuwa gobe in na gama nazari na gobe insha Allah ta'ala zan sanar da menene kuma sannan zan sanar da ta ina wannan abin yazo abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya yafe mana Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu Allah ya shiri ƴaƴan mu ya shirya mana matanmu ya musu albarka ya shirya mana 'ya'yanmu ya musu albarka ya shirya mana matasanmu ya musu albarka ya kuma biya mana bukatunmu na alkhairi akwai wanda suka fara sata mana takalma don yanzu ga ciyaman ɗinmu na social media shi kama ya ce a ce Allah ya wala ya ce a ja Allah ya sahibe ya fi ba ko ka ya fi mala yanku kaji ya ce har yanzu da ya fi wala abin akwai ciwo ne mala kaga bai yi ba gurin tafsiri jama'a yan yan hizba ku dinga kula da wanda suke bakin kofar nan idan mutum ya zo fita ku tambaye shi ina za shi kuma ku bi bayansa ku tabbatar saboda zai iya fitowa da nufin zai fita a he fita zai yi da mu yawwa yawwa idan sun ga kalarsa kalar takalmin ne su bar shi in kuma kalarsa daban kalar takalmin daban to su riƙe shi kuduhu fa kulluhu so don haka dan Allah ku dinga lura tsayuwar ku na bakin kofar nan ku dinga kula da masu shiga da fita gaskiya saboda yanzu tunda suka tsiro wannan abun to yanzu kuma sun dinga yi kenan to ga azumi ka zo ka ɗauke mutum takalma sai dai wani lokaci tsakani da Allah za ka samu wallahi wasu ne daban ba masu zuwa tafsirin ba ne su sukan zo ne musamman don sata takalmi asalinsu ba masu zuwa wa'azi ba ne ba masu zuwa jin wa'azin ba ne sun zo ne ko kun shigo kun nutsu kuna jin ayoyi su kuma suna muku wasu ayoyin a waje na fata an fahimci magana suna muku wasu alamomin a waje so saboda haka mu ji tsoron Allah ku sa ido sosai ɗin hizba Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya ku da aljanna
takwas zuwa tara na safe na dare sai kuma sha ɗaya zuwa sha biyu na rana insha Allah to takwas zuwa tara takwas zuwa tara na safe na dare na dare sai sha ɗaya zuwa sha biyu na safe to a lokacin karatunmu na map radio da ake sakawa da talabijin shine takwas zuwa tara na dare da kuma sha ɗaya zuwa sha biyu na rana sannan na manta ban gaya muku ba akwai alhaji ɗalla da ɓaure a darakta na sa'ada global services shi ma ya ɗauki nauyin wannan tafsiri ana sakawa a jewel fm abin nan fm karfe biyu zuwa uku na na rana karfe biyu zuwa uku na rana ina fata an fahimta so don haka shi ma sai a bibiya Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna ya Allah muna tawassuli gare ka masu ɗaukar takalman nan idan masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa bane Allah ka tona musu asiri ya Allah Allah ka bankaɗo su ya Allah Allah ka wankazo su ya Allah Allah ka bankaɗo su ka yayo su mu gano su ya Allah Allah ka samu gama da duniya lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyar mu Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka tada mu akan sunna ka kashe mu akan sunna ka rayar da mu akan sunna ka shigar da mu aljanna saboda albarkar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu ya Allah wannan karatu da muke Allah ka sa ya zama sanadiyar tafiyar mu aljanna Allah ka sa ya zama tafiyar sanadiyar tafiyar mu aljanna Allah ka yi amfani da wannan dama ka yaye mana matsaloli da suke fa muke fama da su ya Allah ya Allah muna roƙonka albarkacin wannan karatu muna tawassuli da shi Allah ka zaunar da kasar mu lafiya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya jahohin da suke fama da harkokin ta'addanci da badala da iskanci Allah ka yi musu maganin wannan abu ya Allah ya Allah ka shiri matasan mu ya Allah ka shiri yan matan mu Allah ka shiri waɗannan yara da suke badala a social media ya Allah duk wanda ba zai shiryu ba Allah ka Allah ka dode masa akawun ɗinsa Allah ka sa yayi yayi yayi ya buɗe akawun ya ki buɗuwa ya Allah ya Allah ka watsa masa followers ya Allah ya Allah ka tarwatsa sha'aninsa ya Allah idan ko mai shirwa ne Allah ka shirye shi ya Allah Allah ka dawo da su kan hanya Allah ka dawo da mu kan hanya gaba daya Allah ka mai da mu hudatal muhtadina ya Allah Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka yi musu gafara Allah ka yi musu rahama Allah ka haɗa mu da su a aljanna Allah ka shiri 'ya'yanmu Allah ka shiri matasanmu Allah ka shiri matanmu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikinmu Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan jaha mu ya Allah labaru da suke zuwa mara daɗi na cewa akwai yiwuwar wasu abubuwa marasa daɗi su faru Allah ka hana waɗannan labarin tabbatuwa ya Allah duk waɗanda suke shirya wa jihar Gombe ta'addanci Allah ka mai da kaidinsu a kansu ya Allah duk wanda suke shirya mana kutun gwila Allah ka mayar a kansu ya Allah Allah ka ci gaba da zaunar da Gombe lafiya da al'ummar jihar jihar Gombe lafiya Allah ka albarkaci 'yan kasuwarmu ka albarkaci ma'aikatan gwamnatinmu ka albarkaci jami'an tsaronmu ka ƙara musu lafiya da imani da hazaƙar aiki ya Allah wanda suke gurɓatattu a cikinsu in masu hiruwa ne Allah ka shirye su ya Allah in ba masu hiruwa ba ne Allah ka yi mana maganinsu wanda suke shiryayyu kammalallu a cikinsu Allah ka ƙara shirya mana su ka ba su kariya a duk inda suke duk aikin da suka sa a gaba na taimakon jama'a da addini da al'umma Allah ka agaza musu ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka sa albarka ta zama talallube mu ya Allah ya Allah matalautan cikin mu Allah ka azurta su masu arzikin cikin mu Allah ka rike musu arzikin kuma ka ƙara musu ya Allah ya Allah ka kashe mu akan kalmar shahada ka rayar da mu akan kalmar shahada ka tashe mu da kalmar shahada ya Allah ya Allah muna roƙonka wannan azumi Allah ka sa ya zama sanadiyar samun rahamar mu ya Allah waɗannan karatuttuka da muke Allah ka amfanar da mu da al'ummar duniya da wannan karatuttuka ya Allah kusakuran da muke a ciki Allah ka tode kunnuwan masu sauraro kar su yi amfani da kuskuren ya Allah alherin da muke faɗa na daidai Allah ka bawa kowa fahimta ya aiki da shi ya Allah Allah kuma ka ba mu ladan abin ya Allah Allah ba dan halin mu ba Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka albarkaci rayuwar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم